بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى yace Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace hubisna yawm al-khandaq an salati ranan da aka yi yakin al-khandaq gazwat al-khandaq kenan suka shagala ba a samu ai sallan azhar ba la asar magruba isha hatta kana ba'da al-maghribi huwiyan min al-layli hatta kufina sai da bayan magruba sai da dare ya fara shigowa tukun suka samu dama وذلك قول الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يتي وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا كما زو الله يكرا بلال سيتي مسمي فأمره سي أمرتيش فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها صلاتها yace bilal ka tada ikama a sallaci azhar lokacin bayan magruba fa an shiga isha za a shiga isha yace sai aka tada ikama aka yi sallan azhar kama kana yusalliha fi waqtiha manzon Allah yayi sallan azhar kamar yadda yake sallanta a lokacin ta thumma aqama al-asra sa'anna aka tada ikama na sallan al-asr fa sallaha kadhalika ya sallaci al-asr kamar yadda ya saba yi akan lokacin ta thumma aqama al-maghriba fa sallaha kadhalika sa'an aka tada ikamar sallar magarba aka sallaci magarba kamar yadda aka saba yi akan lokacinta thumma aqama al-isha'a fa sallaha aidan kadhalika sallah nawa kenan rannan aka tsaya aka aka hudu azhar la'asar magarba isha ajere kuma manzon Allah na ciki qala wa dhalika qabla an yanzila fi salati al-khawfi farijalan aw rukbana ma'ana wannan lokacin ba a saukar da salatul khawfi ba da shi da ita za su yi amma tunda ba a saukar ba ba a murce su yi ba dole ya za yi an shagala da yaki an shagala to mas'alar ta yi nauyi ke ta yi karfi kenan aka sallar azhar ta zo ta wuce la'asar magarba isha aka zo lokaci ɗaya aka tara ikama aka yi doka kowace sai an tayar mata da ikama qultu malam yace وروي عن ابي عبيده ابن عبد الله قال قال عبد الله يجي عبد الله يجي ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق مشركي سو شغل ده منزو الله رغبرين صلوا لي غدا هدو الظهر العصر مغرب عشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله هل aka samu yanki na dare ya wuce fa'amara bilalan fa'azzana wannan riwaya ce fa'amara bilalan fa'azzana sai ya ce bilal ka kira sallah sun ma'akama sa'an nan ya kiran sallah ya tada ikama fasallar zuhura sun ma'akama fasallar asira sun ma'akama fasallar magriba sun ma'akama fasallar isha'a قال أبو إسا ليس بإسناده بأس إلا أن عبيدة لم يسمع عن أبيه قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من خيبر أسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل الرسى da manzo Allah suka dawo daga sallah yakin Khaibara sai da aka yi sha dare ana tafiya a cikin dare hatta idza kana min akhir al-layl arrasa har sai da aka yi karshen dare arrasa at-taris shine a sauka a cikin dare sauka na ɗan da za a yi wani abu a wuce ba a sauka a zauna dindindin ba wa qala li bilal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma bilal ikla lana subha kafin sai manzon Allah ce to bilal an gaji kowa ya gaji ko a yi sallan aka dushe manzu Allah ce ya bilal ka yi mana dakon alfijir mana kowa zai kwanta ya bacci bilal zai zo na yana jiran alfijir wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu manzo Allah da sahabbansa suka yi bacci wa kala bilalun ma qaddara lahu bilal yana dakun alfijir gwargwadon abin da Allah ya hore masa ba zai iya karfin hali har karshen dare ba ai ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر يشنجد كان أبرها وسينا كلون الفجر عند الفجر كي زي يفتو زي غاني فغلبته عيناه زي بچي كاماش فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب da manzon Allah da Bilalin da sauransa wayannan sojojin duk ba wanda ya farka hatta darabatuhum shams sai da gari ya waye har rana ta fito fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya tashi da wuri sai ce ya bilal fa qala bilal da manzo Allah ce ya bilal to bilal ya san akwai magana kenan kai aka ba amana wannan ka kula da shi to ya aka yi aka makara sai maza maza ya kawo zuri ya ce ya rasulullah akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsika من الذي أخذ بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الذي أخذ بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحي لهم سيتي تو أدن جيغا بكتن نن أرغى أنزونا نن شيطان يزوى تو أجيغا بكتن أي صلى فاقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة وصلى لهم الصبح سيما الله يسلمهم الصلاة الصبح ثم قال حين قضى الصلاة da aka idar da sallar asuba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan an kafa hukunci kenan duk wanda ya manta sallah falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta sallah lokacin da ka tuna din nan lokacin ta kenan in kai bacci ko mantuwa da lokacin daga lokacin da ka farka daga bacci ko lokacin da ka tuna da sallar wannan lokacin lokacin ta kenan sai ka yi ta haka baka da baka da laifi an fahimta saboda da bacci da mantuwa da abin da aka tilasta mutum Allah ya inna la tajawaza an ummati anil khata'i wa nisyan wa mastukrihu alayhi alaysa kadhalik fa inna Allah yaqulu wa aqimis salata lidhikri mana in ka manta sallah azhar baka yi ba sai da aka zo ana sallah asuba ko lishaku sai ka tuna bayan ai an gama sai ka tuna wannan lokacin lokacin azhar ka kenan sai ka tashi kai sallah azhar a cikin dare kenan ko ko sai an bari har gobe zuwa azhar eh ya a a me yasa a ba za a bar shi har zuwa gobe lokacin azhar ba eh قلت هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهري وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا ورواه أبان العطار عن معمر مسندا وقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى أكوي قاري أنا أكي كرا صلى أكتاد إقامة سي أكي صلى قال وأخبرنا بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز أن قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا إب حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة بمعنى ما رواه مالك وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا ولم يذكر الأذان وشكين ونم رواية بأم بشكرا صلى وسيري تارى إكاما كوي ورواه أبو حازم عن أبي هريرة وقال ثم دعا بالماء فتوضأ sannan sai manzo Allah ce a kawo ruwa aka kawo sai manzo Allah ya alwala kuma salla sajdataini sannan ya raka'a guda biyu raka'atul abin nan kenan ko fajri thumma uqimati salatu fa sallal ghadata sannan aka tada ikama sai aka yi sallar asuba qala al-khattabi qawluhu ar-rasa at-ta'ris an-nuzul li ghairi iqama at-ta'ris annuzulu li ghairi iqama sauka aka yi amma kaɗan jimba wai zama aka yi nan buka aka da aka gama bukata sai aka kama hanya wa qawluhu fa za'a rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'anahu intabaha manzo Allah ya farka daga bacci yuqalu afza'atu ar-rajula min nawmihi fafaza'a ay an anbahatuhu fantabaha قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إمران ابن ميسرة قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال يتي إذا قبل ابن أبي قتادة daga Abu Qatada al-Ansari ko yace sirna ma annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan fa qala ba'd al-qaumi law arrasta bina ya rasulullah muka tafiya da manzo Allah shi suka ce ya manzo Allah ina ma da mun sauka qala akhafu an tanamu anis sala ina ina tsoron kada ku yi bacci a makara ba ai sallah ba ana ji ko za a ga sababin da yasa Bilal shi ma ya bacci فقال بلال انا اوقظكم me fada eh zan ta da ku ah me ce me ba qala ana uqizukum fantaja'u da yace zan zan tashe ku daga bacci sai kowa ya kwanta wa astara bilal zahrahu ila rahilatihi faghalabatu ainahu fanama shi ma sai bacci ya dauke sai ya bacci fasai kaza nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad tala hajibu shams manzo Allah sai ya farka zai ga rana ta fito fa qala sai mun zamu ga tambayar da manzo Allah ya mishi sai manzo Allah ce ya bilal aina ma qulta ya bilal aina ma qulta ko me kenan aina ma kulta kala sai ce ma ulqiyat alayya naumatun mislaha qattu yace tunda nake ban taba jin nauyin bacci ba kaman wannan an fahimta kala sai ce in sai manzo Allah ce inna Allah qabada arwahakum hina sha'a wa raddaha alaikum hina sha'a Allah ne karbi rayukan ku lokacin da ya ga dama kuma ya dawo da su ya maida muku lokacin da ya ga dama يا بلال يا كي بلال قم فأذل للناس بالصلاة كتاش كيما متى كتادا كي, كي كرا صلى أي صلى فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى هذا حديث صحيح مسألة دكينا إتشي بلال يتي زن تاشيك بيتي إن شاء الله با كما منذ الله بيتي مش كتي إن شاء الله با ميهانا إيه za a iya gaggano yin abubuwa? eh? eh? tarbiyya aka yi musu? an yi haka ne don? da ya ce ni zan tashe bai ce in sha Allahu ba kuma manzo Allah bai ce mashi don mai baka ce ka ce in sha Allahu ya kyale shi me yasa? sa eh Allah ya yi don a samu wani hukunci shi ya sa da manzana ya ce ya bilalin ina labari imana da kacce ai da kamata ya kace insha Allah ku eh abinda ake nufi kenan هذا حديث صحيح قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له famala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa miltu ma'ahu manzo Allah yana tafiya da ya kwana shi na bi inda ya bi sai na bi shi fa qala unzur fa qultu hadha rakibun hadha ne rakibani yace kalli sai na ce ga wannan mutane biyu suna zuwa ga wannan mutane uku suna zuwa hatta sirna sab'a har sai da suka zama mutum bakwai faqala ihfazu alaina salatana yani salatal fajr shi ta ku kiyaye muna lokacin lokacin sallah asuba salatul fajr kenan fadrib ala azanihim fama aikazahum illa harru shams sai bacci ya dauke su aka yi bacci ba a farka ba sai zafin rana ya tashe su faqamu fasaru hunayyatan thumma nazalu fatawadda'u da suka tashi shi suka yi dan tafiya kadan suka yi je gaba kadan ba za a yi a wajen ba shedan yarin jaye su anan sai suka yi alwala wa azzana bilalun fasallau raka'atay alfajr thumma sallau alfajra wa rakibu suka yi sallar raka'atay alfajr sannan suka yi sallar asuba sannan kowa ya abar hausa su kama hanya fa qala ba'dhum li ba'dhin qad farratna fi salatina sai ne ce ai mun sakaci a cikin sallan mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musu innahu la tafrita fi an-nawmi ai babu sakaci a cikin barci innama tafritu fil yakaza sakaci mutum idan shi biyu yana sane yayi sakaci fa idza saha ahadukum an salatin in ɗayan ku ya manta da sallah falyusalliha hina yazkuruha ya sallaci wannan sallah lokacin da ya tuna ta wa min al-ghadi lil waqti wa min al-ghadi lil waqti wai me kenan ومن الغدي الوقت فليصليها حين ذكرها ya sallace ta lokacin da ya tuna ana sallar isha bayan sallar isha sai ya tuna bai azhar ba sai me to wa min al-ghadi lil waqt wai me kenan gobe kuma yayi in aka ce yayi yanzu gobe kuma ya sake ramawa kan a lokaci an ci yayi sallah biyu kenan an dora ba ma mashakka ba an ɗora masa abin da shari'a ba ta ɗora masa sallah ɗaya aka ce kai ba biyu ba eh ai zance kiyaye lokaci babu shi a nan mantuwa aka ce aka ce mantuwa ko ko bacci ko mantuwa هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخة عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت قوله ما لن يتشي ومن الغد للوقت قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها وجوبا لا أعلم أحدا من العلماء قال بها وجوبا babu wani malami da ya taba cewa gobe ya yi din nan kuma wajibi ne a kansa mana ya yi sallah biyu ke an fahimta ويشبه أن يكون الأمر بها استهبابا ليهوز فضيلة الوقت في القضاء yace me wannan abin kamar istihbabi ne aka ce mustahabbi ne ya yi ta akan lokaci don ya samu ladan lokaci ma'ana lokacin da ya sallar azhar bayan sallar isha sallar ya samu ya yi sallar amma bai samu ladan lokaci ba to sai gobe kuma lokacin ya zo sai sake yin sallan don ya samu ladan lokaci wannan duk ta'awilat ne ko wallahu a'lam قلت ما لا يشي يحتمل أن يكون معنى قوله ومن الغد للوقت أي ليصلي صلاة الغد في وقتها gobe sallah a kan lokaci ma'anahu anna ma ba'da alwaqti inda an-nawmi waqtu salati duna salati al-ghadi falyusalli salati al-ghadi fi waqtiha al-mashru' in lokacin da ka tuna kai sallah kowane lokaci ne lokacinsa kenan amma gobe in lokaci kai kai sallar lokaci akan lokaci ina mana kada ka kuma sakaci ya je gobe kuma sai da lisha za ka yi azhar kenan an fahimta wa qawluhu fadriba ala azanihim kalimatun fasihatun min kalam al-arab ma'anahu annahu hujiba as-sautu wal hissu an yadkhula azanahum fayantabihu duriba ala azanihim aka toshe kunnaye su ba sa jin magana ba sa jin karan kome balle su farka wa min qawlu fadaramna ala azanihim fil kahfi sinina adada qultu malan yace al azanu wal iqamatu mashru'ani lil fara'id al khams kiran sallah da tada ikama mashru' shari'a ta ce ayi salloli guda biyar a zahar la'asar magarba isha asuba iza uddiyat fi awqatiha in za a yi su akan lokacin su wal azanu min shi'ar dinil islam kiran sallah yana cikin alamomin addinin musulunci فلو اجتمع أهل بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه da mutanen unguwa ko gari guda za su haɗu akan rashin yin kiran sallah to limamin musulmai sai zai yake su limaru ya an anas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yace me yasa haka sai ce ai anas ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza gaza qauman manzon Allah ya je zai yaki mutane lam yakun يغير يغير عليهم حتى يصبح فينظر in manzo Allah ya ce ba zai je ya afkan musu da yaki ba sai ya bari gari ya waye asuba ya ji za a yi kiran sallah da an ji kiran sallah ko ina ne to an san musulmai ne ba za a yake su ba in aka ji shiru har rana ta fito ma'ana ba musulmai bane ba su yi kiran sallah ba sa sallah kenan fa in sami'a azanan kaffa anhum wa in lam yasma aghara alaihim ko فإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا فلا إعادة عليه عند أكثر أهل العلم إن متي يصلى باكرا صلى باتا دا إقامة كو متفيني كو جداني ما لم يسكت صلى ستاي saboda me hukuncin ikama eh in ba a yi ba sallah ta yi sai dai an yi kuskure ko wa qala ata'un wa mujahidun fi man nasiya al-iqamata innahu yu'idu as-salah mujahid da ata suka ce wanda ya manta wanda bai ta da ikama ba sai ya maimaita sallah in aka ce sai an maimaita sallah to sallah ba ta yi ba kenan ko sai dai maimaitawan in an kayyaje shi in aka ce za ka yi kaza za ka yi kaza to dole kenan kai amma aka ce za ka sake kaza za ka sake kaza aka kawo wani wani dan taliki kaɗan to ya nuna cewa ba dole ba ne ba kenan أعاد في الوقت أعاد في الوقت أعاد في الوقت ba haka yace ba ina mana أعاد في الوقت magana biyu ce fa ina mana أعاد في الوقت ya rama in a cikin lokaci mana in yana cikin lokaci amma lokaci ya wuce fa karshe shi ne ce wa kullu i'adatin fil waqti fadila an fahimta وقال الأوزائي من نسيهما فإن كان في الوقت أعاد وإلا فلا wanda ya manta da sun akwai lokaci ya maimaita in babu lokaci sun yi kenan to a tun yi kenan tun tun farko kenan ko qultu malam yace ikhtalafa ahlul ilmi fil azan al fa'itati ma ma ittifaqihim ala annahu yuqimu laha sallolin da suka wuce mutum za a yi musu kiran sallah amma dai ta da ikama dai an ce za a tayar fa azharu aqwal shafi'i maganan imam shafi'i annahu yuqimu laha za a ta sallar da tauce za a sallace ta za ta da ikama wa idza fatatu salawatun wa qadahunna ala tawali aqama li kulli wahidatin minha li hadisi abi sa'id al-khudri salloli guda biyu uku hudu suka wuce mutum yazo zai to duk sa'an da kowace sallah sai ya tayar mata ikama me yasa yace hadisi abi sa'id al-khudri ina hadisi mun karanta yanzu yanzu nan ya wuce ko wa qala qaumun wa isma malamai kuma suka ce yu'adhdhinu lil fa'itati wa yuqimu sallar da ta wuce ma sai ya mata kiran sallah sana ta da ikama wa bihi qala ahmadu wa ashabu ra'yi li hadith abi qatada wa idha fatatu salawatun faqadahunna ala at-tawali azzana wa aqama lil ula wa aqama lil ukhrayat in salloli guda uku ne ko hudu suka wuce sai kai kiran sallah daya amma sauran sallan duk sai ka tayar musu da ikama an fahimta wa fi hadisi abi sa'idin dalilun ala anna al-fawaita tuqda murattabatan dalili ne cewa sallolin da suka wuce in za a rama su za a sallace su ne akan tartibin da suke da wa talafa fihi ahlul ilmi fa zahaba qaumun ila annahu la yajibu at-tartib fi qada'iha wasu malamai suka ce in dai kaza'i ne za a yi ba sai an yi tartibi ba wa huwa qawlu shafi'i magana imamu shafi'i kenan wa zahaba qawmun ila annahu yajibu tartib wasu malamai suka ce dole ne a yi tartibi din wa huwa qawlu ashabir ra'i dole ne a jeranta su at tartib ba shi da jeranta ba wa fi khabar abi huraira dalilun ala anna man fatatu salatun min ghairi tafritin minhu hadisin abu hurairah kuma yana faɗin yana nuna cewa duk wanda sallah ta wuce shi ba ganganci yayi ba jaza ta'khiru qada'iha ya halatta ya dan jinkirta rama sallar saboda me li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum an yahtadu an mawdi'il fawti da aka tashi nan sai ya ce to ba za a yi sallah nan ba a je can a yi sallah me yasa ba a ce fauran a yi a nan ba ya ce ya halatta kaɗan jinkirta kaɗan ba damuwa واختلفوا في معنى مفارقة ذلك المكان malamai sun ƙari juna ilimi cikin ma'anan me yasa aka ce a bar wannan wajen da aka yi bacci ha faman lam yujawwiz qada'a fa'itati fi al-waqt al-manhi an as-salati fi qala inna ma fa'ala zalika litartafi ash-shams yace ai an yi haka ne saboda rana ta ta kara fitowa ta fita faya hurri waktil karahiya zo an ce dab da huduwar rana an hana to rana ta fudu fa za a yi sallah ya ce abin da ya sa kenan aka ce a yi to ai akan haka malamai sun ce duk sallar da take da sababi za a sallace ta manzo Allah ce fa waqtuha hina zakaraha wannan duk ijtihadat ne ko wa man wa man yujawizu wa alaihi al-aktharuna qala معناه أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان هل فهمت؟ وقد روى أبان الأطار أبان الأطار عن معمر عن الزهري في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديث منذ الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتم فيه هذه الغفلة كتشنز وجن دكوكا زي معناه bai ce shi ɗan irin jaye kuma ya ce kuka samu rafkana a saba kuma gafla ko mece ce gafla eh eh abbaci nawa muke nan gafla ne gafla rafkana don ba za a ce musu sakaci ba tun da bacci suke eh وفي رواية ابن أبي حازم وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان رواية مسلم كينا أم فهمت؟ وفي رواية أبي حازم أتكي رواية أبو حازم عن أبي هريرة دقى أبو هريرة منذ الله ليأخذ كل واحد برأس راحلته كواي كاما stiyar motarsa a tafi kowa ya kama abin nan ɗinsa dabbarsa a tafi fa inna haza manzilun hadara na fihi shaitan ai wannan wajen shaitan ya zo yarin jaye mu ne mu rabu da wajen mu je inda babu shaitan an fahimta qultu wala azana wala iqamata li shay'in min as-salawati siwa al-fara'id al-khams babu wata sallah da zai mata kiran sallah ko ikama shi dai salloli guda biyar لأنه لم يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرها زمن منظور الله صلى الله عليه وسلم بأي ما وتصلى كرا صلى بسيدي وإنه قد بير الزهر لا أثر مغربا إشاء أصبا to sai ka ce sallar juma'a fa ya ce ai sallar juma'a an yi ta je maimakon azhar ke maimakon azhar ke nan ku sallar juma'a ba ya mata kiran sallah ya za ta shiga nan in aka ce azhar juma'a ba ta shiga ba babu wani babi babun kenan aka ce babun wani babi ko kuwa babu babin da ke magana kan cewa mata yuqimul mu'azzinu wa mata yaqumul qawm yaushe mai kira ladan zai tada ikama yaushe mutane za su tashi tsaya an fahimta yaushe ladan zai tada ikama yaushe mutane za su tashi su tsaya don ladan ya tada ikama babu sallah sai liman ya fito ko don mutane sun tashi su tsaya to shine har wannan ma sai an nuna maka ga yanda ake yi waɗanda suka yi wannan wahala ba kuɗi suke samu ba ba wani jin daɗi suka yi ba duk suka wannan kuma daga baya a zo a ce za a wulakanta su ina mutum zai samu nasuwa ba zai taɓa samun nasuwa ba har abada a lokacin da su imamu malik suke ba da fatawa din suna saukaka maka al'amura suna gyara maka al'amura kudi ake ba su wahala suke sha tsoron allah ya sa suke yi shi yasa manzo Allah ya ba su dama yace idza ijtahada mujtahidun fa asaba falahu ajrani wa idza akhtaha falahu ajrun wahid in ijtihadin shi daidai za a ba shi lada biyu dacewa da kuma ijtihadin da yayi in ijtihadin shi bai dace ba za a ba shi ladan ijtihadin da yayi amma kuskuren da yayi ba za a dauka ya aiki da shi ba kuma ba za a kama shi da laifi ba saboda me ba kuɗi ake ba su ba fa ba wani jin daɗi suke ba fa suna karfin hali ne da talauci da rashi da yunwa da menene da menene saboda su tabbatar wa mutane wannan shari'a saboda su samu tsira wajen Allah maɗaukakin sarki to shi yasa duk wanda zai zo ya wulakanta su wallahi ka yi rantsuwa da Allah karka yi karka yi shakka cewa sai Allah ya wulakanta shi ko ba ne ko ne قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أقيمت الصلاة إذا ظرف كنا لما يستقبل من الزمان إذا أقيمت الصلاة وهم كنا أكا تاد إقامة إن أكا تاد صلى إذا أقيمت الصلاة شين إقامة كنا فلا تقوموا حتى تروني خرجت فلا تقوموا كركو تاشي ku tsaya kuna jira mai yiwa zai minti biyar kafin fito hatta tarawni kharajtu in kuka ga na fito sai kowa ya tashi tsaya sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم عن شيبان وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن شيبان وعن أبي بكر عن سفيان عن معمر كلهم عن يحيى بن أبي كثير قلت ما لا يشي هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام وأنا نانونا cewa za a iya gabatar da ikama ta da sallah kafin liman ya fito saboda an san zai fito kenan thumma yuntazaru khurujuhu sa'anna ajira shi har sai ya fito qultu wa ruya an jabir bin ابن سمرة أن رويته دقى جابر ابن سمرة كان بلال يؤذن إذا ضحضت بلال ناكرا صلى إن راناتك إن لوكت يشكى ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أما بزي تاد إكامة بحر سيمن زو الله يافتو وأن ينا رب متاني قدا بيوكينا دلادن دليمان ladan shi da lokaci ya kai ba ruwan shi da liman ya bashi izini da lokaci ya kai sai me ya kira sallah amma ikama ba zai tada ikama ba sai in liman ya fito an fahimta wannan tada ikama tsayar da sallah na hannu wane ne a a nuna lokacin sallah ya shiga yana hannuwa lada ta me tada sallah shine yake hannuwa liman wa an hadha qala ba'd ahli al-ilmi inna al-mu'adhdhin amlaku bil adhani والإمام أملك بالإقامة an fahimta ladan ya fi iko kan kiran sallah da lokaci ya shiga ba ruwan shi da nemi izini wajen liman sai kiran sallah amma ta da sallah tsaye da sallah fa yana hannun liman ne sai ya fito wa kad kariha qaumun min ahli al-ilmi an yantazira an-nasu al-imama wa huwa wa hum qiyamun wani malamai wasu malamai sun ce bai dace ba mutane su tsaya suna jiran liman kafin har kafin yana fitowa ce su tashi to in kuka tashi kuna tsaye kuna jiran shi kafin ya fito gida ya zo minti biyar minti shida sai ya kun ji haushi ai an fara kaza ai ana ba haka bane ba kana sallah shekara talatin kana musulmanci ran da liman ya yi kuskure me bacci ya yi wahala ne ya tsaya gyara wani abu ne a gida ba wanda ya san cefanen liman ba wanda ya san yadda liman ke tafiyar da al'amuransa sai dai zai kowa zai sallah ya tafi haka ake yi amma ran da liman ya kuskure guda daya turan na gaji wannan aba ai mun gaji aba abin ana nuna mana isa abin ana sai ga duk surutu eh saboda me saboda tarbiya ta sha bamban an fahimta abin da yake faruwa shine duk dan coci in za shi coci da 'ya'yansa guda biyu uku hudu biyar ko sun kai goma kowa sai an bashi naira ko da ɗaya ɗaya ne ya je ya yi mai ya je ya saka kowa wani mutumin sanka ne abin nan ya malladan ya zo shekaru goma da suka wuce daga ingila ya zo lokacin siyasa ne ya ce ya shekar arba'in yana cikin ingila ce mu za su masallaci turawa sai ɗan yaro ce fada give me one pound give me one pound sha ba shi one pound sa jiyo da ya je shi ma shi ya saka an fahimta kullum za a je church yaran shi sun kai biyar zai ba ko da fitika-fitika ne ko nawa ne dai za shi ya saka yana musu tarbiyya ne kan me eh ya bayarwa wannan yaron har ya girma duk inda yake aiki ko ciki ne ko waje akwai akauntun cocin shi albashin shi a cire a aika ana ji kai kofa in yaro ya je masallacin juma'a ana sallame juma'a zai zo bakin kofa fi sabilillahi a bani dan annabi a bani dan kaza a bani dan kaza wannan ya bashi wannan ya bashi shi ka je wurin aboki ai na samu naira biyar na samu naira goma ya koma kuma wancan kofa ya samu in ya je gida ya ce mama gashi na samu naira ashirin ko hamsin ce a bara a kawo kun a sa maka asusu kullum kowane sati a saka har wata an tarbiyyantar da shi kan me eh eh bara bara da ruku mas'ala ce haka tarbiyyar take tafiya haka tarbiyyar take tafiya shekaru shida ko goma da loka farkon fitinan da aka fara a kano ana tabbata muna kai gadon kaya lokacin bai wannan gada ba ina tsaye na ga wani yaro da haka na ce kai wannan yaron fulani ne lalle rayuwa ta lalace fulani ba sa bara yaran fulani ba sa bara har da na ce kaga wannan yaron fulani ne wancan ma fulata ne sun zo suna bara don allah mai fito da su shi kenan tun daga inda abu ya rikice kenan tun daga inda abu ya rikice kenan mun kasa yin wani abin da za mu yi makamu kowa yana jin zafin ya taimaka ma addininsa kada ka taba samani cewa wai ka tsira kenan ku wallahi tun mota da naira dubu biyu za ka saya sai ta zo miliyan ɗari kuma zo da shi ka saya kana jin daɗin wannan saboda shaidan duk abin da za ka yi ba shi da rabo kai ke da za ka tsira wajen Allah wallahi shi ya sa ma kiwuya shi ya karya ma gwiwa a shaitano ya idu kuma alfakara wa ya murkum amma duk abin da za ka yi shi ke da rabo kai za ka yi hasara sai karfafa ma gwiwa ya san an bi shi gida aka ce masallaci ko makaranta ce ko menene da menene to ba komai na Allah baya yawa baya kaɗan ga dubu biyar ko dubu goma ba haka bane ba to amma an aka yi taro aka kira shi aka ba shi ne chief lanta lancha in ya tashi sai ce ya ba da dubu goma ya ba da nawa saboda me wancan an je an same shi ne tsakanin shi da Allah wannan kuwa za a saji shi za a san shi an fahimta to abinda shaidan yake yi kenan a cikin rayuwa fa duk abinda za ka yi ba shi da rabo wallahi zai wahala kai duk abinda za ka yi shi ke da rabo kai kayi hasara sai karfafa ma gwiwa ya baka karfin gwiwa zuciyarka tana da karfi barka je kai barka je kai baka da komai a ciki shi yasa babu inda Allah ya taba hada gaba inna shaytana lakum fattakhizuhu ina ma na fattakhizuhu aduwa an fahimta قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعودا ويقولون ذلك السمود والسمود هو الغفلة والذهاب عن الشيء قال الله وأنتم سامدون أي لاهون ساهون وقال قوم إذا كان الإمام في المسجد وإن سمع لما يسكتي إلي من ناتك مسلاتي متلمن يازو أنت هذا إكامة sai liman ya tuna ashe bai alwala ba ko ashe wani abu kaza ko ya tuna cewa ai ya kunna wuta ya manta ya fito hi'e ya kunna hita bari ya shiga ya kashi kar a samu barna ba zai koma ba wa uqimati salatu yaqumuna idza qala al mu'adhdhin qad qamati salatu wa qawlu ibn mubarak yace in liman na masallaci za a tashi wannan mazhabin hanabila ne mu duka mun haddace shi tusannu al qiyamu inda qad min iqamatiha wai ana ta da ikama sunna da sai an ce qad qamati salat sai ka tashi wasu ila malikun mata yaqumu an-nasu hina tuqamu as-salah aka tambayi imam malik yaushe mutane za su tashi su tsaya in ana ta da ikama qala lam asma fihi bi haddin yuqamu lahu yace ba ni da wani ban ji wani abu ba a cikin magabata na ga lokacin da zai ga lokacin da zai to ya zai imamu malik yace walakin ara zalika ala qadri taqatin nas yace ina ganin wannan gurgurdun iko mutane ne wani yana da nauyi wani yana da sassaucin jiki da yi zai iya tashi fa inna minhum al khafifa was saqil wa qila yaqumuna inda qawlihi hayya ala salah anabila sun ce tusannu al qiyamu inda qad min iqamatiha wasu suka ce za a tashi in aka ce hayya ala salah fa idza qala qad qamati as-salah kabbara al-imam ruya an suwayd min ghafala annahu kana idza qala al-mu'adhdhin qad qamati as-salah kabbara fasu'ila an salatihi fa qala kaza kana salatu umma kanat salatu umar وروي عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه yace an ruwa daga Abu Huraira muta ana ta da ikama kowa sai ya tsaya cikin safin shi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi qultu ma'ana hadha wallahu a'lam anna al-imama idza kharaja yuqimu al-mu'adhdhina ladan ba zai ta da ikama ba sai ya ga liman ya fito yana zuwa wan nasu ya'khuduna masafahum ila an yantahi al-imamu fi ila musallahu mutane za su tashi su yi sahu kafin liman ya karasa ya karasu فأما إذا خرج الإمام بعذر بعد الإقامة أما إن أكتاد إقامة liman ya tuna ga wani abu kaza ko bai yi alwala ba ko yana da janaba tare da shi ko menene da menene zai fita ya je ya kinsa ya dawo to ya za su yi fantazaruhu qiyaman ila an yauda fa hasanun bayan an tsaya Allahu akbar sai liman ya tuna kaza kaza kaza kaza wannan liman liman manzon Allah kenan amma nan limamin kowa ba ai ba limami ne na unguwa ko na masallaci ku sha tura wani yayi sallah limaru ya na bi hurayra qala uqimati salatu an an ta da ikama fa qumna fa addalna sufufa qabla an yakhruja ilayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muka daidaita sahu kafin manzon Allah ya fito fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira manzo Allah ya zo ya tsaya gaba zai kabbara kafin ya kabbara zakara annahu junubun fansarafa sai manzo Allah ya juya ya je gida ya shirya wa qala lana makanakum yace ku jira ku jira ku jira saboda shine liman ba haka bane ba amma nan kowane liman akwai naibin shehu ce ko ko akwai duwa yasa ake so bayan liman masu ilimi masu kaza kaza kaza فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا منا tsaye sai manzo Allah ya fito ya sake dawowa wa qad igtasala yantifu ra'suhu ma'an fakabbara wa salla yayi wanka ruwa na diga a kansa qultu hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wa fi lokaci yayi wa fihi dalilun ala jawaz taqdim al-iqamati ala khuruj al-imam yace yana nuna cewa za iya kaddab za iya tada ikama kafin liman ya fito wa anna al-khuruj 'ala al-masjid ba'da al-iqamati bi illati at-taharati uzrun ja'iz wai da aka ce in aka shi aka tada ikama ko aka yi kiran sallah kar mutum ya fita daga masallaci yace in babu larura ne inda wata larura ya halatta fa amma man ghayyar min amma min ghairi uzrin fa yukrahu al-khuruj 'ala al-masjid ba'da al-adhan inda 'ammati ahli al-ilmi لماذا قال لما روي عن أبي, أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر wani mutum an yi kiran sallar la'asar sai kuma ya fita masallaci faƙala abu huraira amma haza faƙar asa abal qasim amma wannan ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ila malikun an taslimin mu'azzin ala al-imami wa du'a'ihi iyahu ila as-salah aka tambayi imamu malik to ladan zai ma shugaba sallama ko wane ne ko sarki ko mai ko ya kira shi zuwa sallah qala lam yabluguni anna at-taslima kana fi zaman al-awwal yace ba mutaba jin haka ba qala shafi'i wa akrahu al-azan bis salati lil wulad mai shafi ce na makaruhi ne shi wajen shi baya so a ce a kira shugabanni kai su kadai don su fito a'a sai dai a yi shi da sauran lokaci eh suran bi goma babu man la yusri'u ba'da al-iqama babin da yazo na in aka tada ikama zaka je masallaci ba sai kai gudu ba ba sai kai sassarfa ba sai ka je annatsi fama adraktum fasallu قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن محمد بن مغفل ابن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna in aka tada ikama kada ku je kada ku zo masallaci kuna gudu walakin tu auha ku zo tamshuna kuna tafiya a natse wa alaikumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda manzo Allah ya faɗa kenan fa ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace wa ma fatakum abinda ya wuce muku fa atimmu to riwayoyin atimmu atimmu suna da yawa shi aka samu riwaya ɗaya ko biyu riwaya ɗaya faqdu to shi mas'alar ta tashi kan fa atimmu ta dawo faqdu to al-itmam cikawa al-qada ramawa ainihin kalmomin kenan ku cika sallar ku ana gama sai ka cika sallar faqdu kurama to akan haka lokacin da ka zo ka samu liman shine sallar ka dame shine farkon sallar ka ko karshen sallar ka liman yayi raka'a biyu ka zo ka same shi wannan raka'a biyu da za ku yi farkon sallar ka kenan ko karshen sallar akan riwayan fa'atimmu akan riwayan faqdu in an tashi sai kai me to shi yasa malam shi yasa malikiya da ya tashi da magarwa ya samu raka'a ya tashi bismillah alhamdulillah rabbil alamin mutane na zaune suna yana karatu bayyane saboda malamai sun aka ce ai atimmu din shine yafi dacewa saboda alqaza'u wannan kalmar ta zo cikin shari'ar musulunci so da yawa ana nufin timawa fai za ka zaitun manasikakum fa za a timamtu manasikakum ko? هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان عن الزهري عن سعيد قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ya ji manzon Allah Abu Hurairah ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa idza suwiba bis salati in aka tada iqama fala ta'tuha wa antum tas'auna kada ku zo masallan ko masallacin ko wajen sallan halin kasancewan ku kuna gudu as-sa'i kenan ko wa atuha wa alaikumus sakina ku zo an nitse fama adraktum abinda kuka riski tare da liman fasallu ku sallaci wannan wa ma fatakum fa atimmu fa inna ahdakum fi salatin ma kana ya'midu ila salah ai lokacin da ka kama hanya zaka masallacin nan cikin sallah kake to don me zaka yi ta gudu kuma a cikin sallah هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر وغيرهما عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه وقوله إذا ثوب بالصلاة ودد يسوى إذا ثوب أراد الإقامة وكل داء مثوب دون يكرا ينا تسويب كينا قلت المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع abinda ake nufi la tas'au kada ku yi tarkaggawa kuna sassarfa kuna gudu wa ma qawluhu subhanahu wa ta'ala fil jum'a fas'au ila dhikrillahi fal murad minhu al fi'l fas'au ila dhikrillahi ma'ana ku je wajen aikin ake son ku yi ba a maganan gaggawa ne ko rashin gaggawa aikin ake روي أن مالكا سأل, سأل ابن شهاب عن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها فامضوا إلى ذكر الله وتفي وجن أنبة الله قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل أين كجا أنت السعي أتكلم لتافن الله أنا نفي دا أيك با قدوبا لا السعي على الأقدام يقول سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض يا يقول كنا البقرة إن سعيكم لشتى قدو كنا إيه؟ والسعي قد يكون مشيا كقوله فاسعوا إلى ذكر الله كتفي كتفيا وقد يكون عدوا كقوله تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة yasa yana mai kenan a ba tafiya ba gudu yana sauri ai yashtaddu wa ya'du yana gudu wa yakunu amalan ka qawlihi wa an laysa lil insani illa ma sa'a ai ma amila alaysa kadhalik ai amila wa yakunu tasarrufan ka qawlihi subhanahu wa ta'ala falamma balaga ma'ahu sa'aya wai mai kenan ai adraka tasarrufa fil umuri an fahimta waqtala fa'alul ilmi fi man yakhafu fawta takbiratul ula sai malamai suka kari juna ilimi to wanda yake gudun kada ya tafiya a hankali kafin ya je bai samu takbiratul ihram ba ma'ana liman yayi kabbara yayi kabbara har yayi fatiha ya shiga sura minhum man kala yusri'u wani suka ce yana son haka in yana gudun karya ya je kafin ya je takbiratul ihram ta wuce shi zai yi gaggawa hatta kala ba'dhum yuharwilu har wani suka ce zai sassa ruya ibn umara annahu sami'a al-iqamata huwa bil baqi'i an rawaito cewa abdullahi dan umar ya ji an tara ikama yana baqi al-gharqad fa asra al-mashya ila al-masjid sai fa asra al-mashya sai me gaggawa ko yayi gudu وقال إبراهيم رأيت الأسد ابن يزيد يهرول إلى المسجد ومنهم من كره الإسراء واختار أن يمشي على وقار a cikin malamai wanda ya ce kada a yi gaggawa ba gudu ba har sauri ma kar a yi ka tafi a natsi wa bihi qala ahmad wa ishaqu li hadith abi huraira wa ruwayana an ishaqa la basa an yusra in khafa fawta takbiratul ula ana fahimta ko ana gaggawa qawluhu wa ma fatakum fa atimmu to an shigo cikin magana kin wa ma fatakum fa atimmu ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu hakaza rawa zubaydi wa ibn abi dhi'b wa ibrahim ibn sa'd wa shu'aib ibn abi hamza an az-zuhri kama rawahu ma'mar وكذا رواه الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه ابن مسعود وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا هل فهمت؟ وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقد aka samu riwaya ɗaya mai riwaya mai riwaya ɗaya an fahimta wa fihi dalilun ala anna allazi yudrikuhu almasbuq min salati imamihi huwa awwalu salatihi an fahimta sai an maimaita wa in kana akhira salati alimami ko da ko da cewa limami shi karshen sallar sa kenan kai da ka zo farkon sallar ka kenan li'anna al-itmama yaqaw ala baqi shay'in taqaddama awwaluhu saboda an ka ce ka cika ka cika abin da farkon shi ya wuce wa huwa mazhabu aliyin wa abi darda wa bihi qala sayyid ibn al-musayyib wal hasan al-basri wa makhul wa ata'un wa ilayhi dhahaba az-zuhri wal auza'i wa shafi'i wa ishaq وذهب مجاهد وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر أن الذي أدرك آخر صلاته suka ce abinda ka riski din karshen sallarka kenan to in ka tashi in ko karshen sallarka kenan to in ka tashi zaka kawo Fatiha da sura bayyane raka'a biyu na isha raka'a biyu na magarba alaysa kadhalik وما يقضيه بعده أولها وبه قال سفيان الثوري وأحمد وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي في هذا الحديث وما فاتكم فقدوا وأكثر الرواة على ما قلنا فأتموا ومن روى فقد فقد كان القضاء بمعنى الأداء والإتمام wanda ya rawaito faqdu shi ma ba tabbas bane hannun shi yace kaza'i ne saboda alqada'u ya zo cikin shari'a bi ma'ana al-itmam fa idza qadaytum fa idza qudiyatis salatu fantashiru ina ma'ana qudiyatis salatu وقت قوله فإذا قضيتم مناسككم وين كنا وليس المراد منه قضاء شيء فائت فكذلك المراد من قوله فقدوا أي أدوه في تمام yanzu an fahimci cewa yara din nan tarbiyyarsu ake yi ko? Muhammad Aji na yin fi sabi laga shi na samu naira biyar naira goma to kawo bari a kawo gwangwani a saka ma asusu sati mai zuwa kasa sai wata za ka bukakka bude shi sai wata ana tabbatar da shi kan mai kenan da ruwa da roko da bara da ruwa da roko da bara to sai ya tashi da haka nan kuma yazo yana baraka ce yayi laifi ba haka aka tarbiyyantar da shi ba ba haka aka tarbiyyantar da shi ba haka aka yi musu ko Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم